الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى tara ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu hijira ta manzan zira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu ga watan tara afwan shida ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin لتاب من البركة لتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان واللفر الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى يقوى إذن بأمن تاباسات دي قبات من سياني أكن منا تكن فسلي نبي رهيز من سياني أكرشم بابا ديكي بياني قمدا ألاكر الجنون دكم متاني yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a sabon fasali shine turuqu shaitan fi iblalil insan turuqu shaitani fi iblalil insan ma'ana hanyoyin da shaitan yake bi wajen batar da mutum yan uwa wannan babi akwai bambanci tsakaninsa da gabar da muka wuce ta ba dadewa shine maratibul igwa maratibul igwa matakai da shedan yake bi wajen halakar da mutane in aka ce matakai shine daga abu kaza in ya gajiya sai ya tafi abu kaza in wannan ma bai ba sai ya tafi abu kaza amma aka ce turuq shine hanyoyin da yake bi wajen wajen kaiwa ga waɗancan martabobi ma'ana waɗannan hanyoyi yake bi wajen ya ga ya ci nasarar halakar da mutane to wannan shine abin da malam zai tattauna mana insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace mali ce law anna insanan marasa amalan muayyanan 50 aman masalan mali ce da zamu kaddara mutum ya a ma'amalanci wani aiki da ya goge a kansa tsawon shekara 50 yana yin sa misali la asbaha fihi muhannakan bi mudakhilihi wa turqihi wa khafayahu malaci to da ka samu mutum ya waye gari akan wannan aikin da ya shekara hamsin yana yin sa muhannakan ya zama ƙwararre mai hikima a cikin wannan aikin shine muhannak bi mudakhilihi da cikin wannan aikin wa turuqihi da hanyoyinsa wa khafayahu da duk wasu abubuwa da suke iya buya a cikin wannan aikin da mutum ya iya gano su wato abinda malaki so ya ce mana shine ka kaddara inda a ce wani aiki ne da kai shekara hamsin kana yin sa ba wai ka shekara hamsin a rayu ba a shekara ka hamsin kana yin aiki daga lokacin da ka fara shi zuwa yin shekara ka hamsin to da Allah wata irin gogewa da ƙwarewa za ka samu a cikin wannan aiki haka ba kaɗan ba ne eh ba kaɗan ba ne ko shakka babu shekara hamsin ko shekara goma kai kana yin wata sana'a ko kana yin wani aiki za ka samu gogewar da kake da shi a kansa ba kaɗan ba ne shi sa za ka samu ko da musamman ma'aikatu wanda ba na gwamnati ba galibi idan za su ɗauki mutum aiki suna buƙatar abin da suke cewa experience ko kafin su ɗauke ka sai kana da wani working experience akan aikin da za su ɗauke ka akai so da suna ba sa so su ɗauki wani ba sa so su ɗauki mutumin da yake sabon yankan rake zai ba su wahala sai sun koya masa aikin sannan kuma ya iya aikin sannan su rinka biyan su to amma wanda suke yanda wanda yake da wani working experience akan su zaka samu me da sun ɗauke shi kawai ɗorawa zai daga abin da ya sani a baya ci gaba da aiki to mutumin da ya aiki tsawon shekara hamsin akan wani abu za ka samu lallai mutum da ya shiga yanzu ba goge wasu ɗaya bane yanzu ka kalli malamin jami'a za ka kalli wani malamin jami'a sai ka samu kaga shekararsa 20 30 yana koyarwa a jami'a to za ka ga abin da yake koyarwa a jami'an nan wannan topic din da yake ɗauka wani lokaci za ka ga da ka yake zuwa ya koyar da shi babu komai a hannunsa eh ku ga hannu a hannunku ga komai da komai kuna dubawa amma shi da ka yake wannan aiki me zai me dalili saboda gogewa ce da kullum shekara 30 abin da yake koyarwa ke na fata an fahimta kaga ya kamata a ce ya goge a kansa duk ɗalibai sun riga sun san wani saboda shi ya koyar da 'yan wannan shekarar wata shekara sun zo ita zai koyar da su wata shekara haka to abin ma ya zama masa jiki ya haddace shi komai ya sani ya san wajen wakafi ya san wajen wucewa ya san kaza ya san kaza duk waɗannan abubuwa to shine ma yake cewa inda zaka kaddara mutum ya shekara 50 akan wani aiki to da ya waye gari akan wannan aikin ya zama ƙwararre gogagge cike daban wannan abin babu wani abu da zai kuya a gare shi akan wannan aiki yace to fa haza iblisu yace to ga wannan shedan ne alaihi la'natullah al'antar Allah ta tabbata akan yace min yawmi tardihi min aljannati tun daga ranar korarsa daga cikin aljanna ko ka karanta shi min yawmi tardihi ko kuma min yawmi uridahu bi za ka iya karanta shi da daga ranar da aka kore shi daga aljanna ko ranar korarsa daga aljanna hatta al'ana har zuwa yanzu nan da muke wannan karatu laisa lahu amalu shedan bashi da wani aiki da ya mai da hankali a kansa illa idlal al-khalqi wa igwa'ahu sai batar da mutane da halakar da su wato yan uwa kun fahimci inda malike so yi mutumin da ya shekara 50 akan aiki akan aikin sa an ce zai goge akan aikin sa to shi shedan tun lokacin da Allah ya tsine masa albarka ya kore shi daga cikin mala'iku ya fara aikinsa ya fara mihinarsa ya fara sana'arsa ta me ta halakar da mutane har zuwa shekara nau kenan kaga shekarun da yawa miliyoyin dubbannan shekaru ko miliyoyin shekaru za ka ce alal akalla to daga lokacin da ya fara halakawa zuwa yanzu abin da yake ta kenan to da Allah kana tsammani ba zai kware a wannan aikin nasa na halakar da mutane ba a jiya ta tuntun ya kware ba saboda ka duk wani ciki da bai da shige da fice da wani loko da sako yadda zai bi halakar da mutum shaɗan ya san shi so da abin da yake ta yi kina ba shi da wani aiki sai shi ba shi da wata sana'a sai halakar da mutane tsawon waɗannan shekaru so da ka shaɗan ƙwararre ne ƙwarai da gaske mala ce fahabihin mudda fahabihin mudda su tsawila wannan lokaci mai tsayi da shaɗan ya ɗauka yana wannan aiki wa tilkal khibratul madida da wannan gogewa ta sa mai yawa mai faɗi da yake da ita za'alatu ita ce ta sanya shedan yahtari'u afanina fil igwa'i wal idlal yakan iya kirkiro sababbin hanyoyi wajen halakar da mutane da kuma batar da su fa min hadhihi shiyal sai mali ce daga cikin irin dabarbaru da shedan yakan wajen halakar da mutane da kuma batar da su ga wasu daga ciki zai kawo shine zamu abubuwan da zai kawo mana a cikin babu na farko yace tazyinul batil tazinul batil shine kawata abin da yake na barna ne kawata abin da yake na barna ai masa kwalliya a fito da shi a cikin sura mai kyau barnar tana cikin sa kai abin da kake gani kyan sai ka shiga ciki baka sani ba da ka shiga kuma shikenan sai ku karo sai ku karo ɗaya daga cikin mafi girman hanyar da shaitan yake bi halakar da mutane irin wannan hanyar babu wani wanda yake tsira daga wajenta sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare shi za ka ga abu ne mara kyau kowa ya san shi mara kyau ne amma shaɗan zai kawata maka shi kai akan idanka a cikin zuciyarka za ka kalle shi a matsayin wani abu mai kyau sai ka afka masa kuma shi kenan kuma sai kauce baka kuma sai ka shiga aikin da na sani shi sa Allah madaukakin sarki ce afa man zugina lahu su'u amalihi fara'ahu min hasana shin baka ganin wanda aka kawata masa haka Allah madaukakin sarki faɗa ce baka ganin wanda aka kawata masa mummunan aikinsa Allah madaukakin sarki ce zuhira lahu su'u amali mummunan aikin sa an kawata masa shi fara'ahu sai gashi yana kallon wannan mummunan aikin nasa hasanan a matsayin aiki mai kyau wannan aikin wane ne aikin shedan to ɗaya daga cikin hanyoyi mafi girma kuma mafi kyau mafi soyuwa ga shedan da yake bi wajen halakar da mutane kenan musulmin su da kafiransu malai ce innal batila ita barna ko abin da yake na ba daidai ba asalinta lahu suratun qabihatun wa ra'ihatun mumtina yace asali ita barna tana da sura ce mummuna mummuna sura gare ta ba ta da kyan gani asalinta wa ra'ihatun mumtina tana da kuma abin shaka mai wari ma'ana kanshinta mai wari ne saboda haka daga nesa zaka iya jo zaka iya jo warin barna daga nesa zaka iya kallon ta kallo mara kyau duk abin da ba za ka ganshi kallon ka kalle shi bashi da kyau daga nesa ka ji warin sa da ka je kusa da shi to haka Allah madaukakin sarki ya aje barna kuma ya aje daidai daidai tana da kyau a ido daidai tana da kanshi mai daɗi a hanci barna tana da rashin kyau a ido tana da wari a shaka a hanci to amma me yake faruwa kuma sai ka je wajenta sai malati walidhalika saboda haka ne ya'madu ash-shaytanu ila hadha al-batil sai shaytan ya nufaci waccan barnar da take da wari take da munin halitta fayughatiyahu bi ghata'in jamil bi ghata'in jamil sai ya lillibe waccan barnar da wani lillibi kyakkyawa wayalbasahu rida'an hasanan ya sanya mata wani mayafi mayafi mai kyau thumma yuzayyinahu wa yuhassinahu sannan sai ya kawata wa mutum ita ya kuma kyautata ta ga mutum ma'ana kun ji yadda mutum yake zake mata shedan yake zuwa ya kawata masa ya kawata mata ita wannan barna din asalin ta mummuna ce a ido to amma me yasa ka zake mata shedan yake zuwa ya sa mata tufafi mai kyau ya mata kwalliya abinda Bahaushe yake cewa kura da fatar akuya eh kura kowa ya san tsoron kowa tsoron kura yake ji da dabbobi da mutane kowa tsoron kura ke ji don duk mutumin da ya ga kura ya san akwai matsala a wajen to mutum ba zai je wajen kura ba to amma akuya fa akuya ba wanda yake jin tsoron akuya akuya kiwon ta ma ake kuma ta kama a kama ta a yanka a ci to sai aka lulluɓo kura da fatar akuya idan ana ga ga akuya ga akuya ga akuya sai da ta shigo tsakiyar mutane sai aga ashe mecece ashe kura ce to abinda shaidan yake yi wa ƙarya kenan kai tsaye ba ƙarya yake turo maka ba a'a zai sa mata tufafi ne da riga ya mata kwalliya ya shafa mata jambake ya shafa mata hoda ta fito a kamanni mai kyau amma kuma cikin tana a matsayinta na barna sai ka ganta a matsayin mai kyau ka karbe ta ka fara amfani da ita sai ya goce shikenan sai barnar ta fito Allah madaukakin sarki kiyaye malaiti fa yuzayyana lahu al-fi'l alladhi yadurruhu sana yi tsallake ku eh thumma yabda'u fi igwa al-'abd bihi sannan sai shaidan ya fara kokarin halakar da mutane da ita barnar a matsayinta da ta fito a riga mai a riga mai kyau malito ma alimna zalika mu a matsayin manayin adam ba mu iya sanin haka ba don wani zai iya cewa akai ka san hakan shine malicin ba mu iya sanin hakan ba illa min qawli shaytani nafsihi hina qala li rabbi sai dan fadin da shaidan din shi da kan kansa shi shaidan din ne ya faɗa haka lokacin da yake cewa da Allah maɗaukakin sarki da kansa lokacin da Allah ya tsine masa albarka ya kore shi daga aljanna sakamakon kin sujjada da yawa annabi Adam sai ya ce da Allah maɗaukakin sarki la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina sai shi dan ya ce da Allah maɗaukakin sarki tunda saboda annabi Adam aka halakar da ni aka kore ni daga cikin aljanna to la uzayyinanna lahum fil ardi zan kawata musu shi annabi adam din da zurriyarsa duk wani mummunan abu fil ardi a doran kasa ma'ana doran kasa ne inda muke rayuwa nan ne ma'araka nan ne ma'araka din ma'ana nan ne filin gabzawa to shi dan yayi wa Allah subhanahu wataala alwashi a gaban sa cewa sai ya kawata mana duk wani abin da yake mummuna mun ganshi a matsayin mai kyau sannan kuma yace wala ughiyannahum ajma'ina idan ya kawata din muka dauka muka amfani da shi kuma daga baya sai ya halakar da mu kun ga abu guda biyu ne sai yayi na farko sanda na biyu biyu baya shine sai mala yace fattazinu awwalan thumma al-idwa kawatawa shine na farko sannan kuma sai halakarwa sai ya fara kawata maka mummunan abu ka ganshi ka shiga ciki sannan kuma daga baya sai ya halakar da kai duk wanda kaga ya zakke wa wani abin da yake marka ba haka kawai dai zakke masa ba babu yadda zai mutum yana ganin wuta tana ce ganga ganga ya shiga ciki babu ko mahaukaci ne a yasan wuta ba zai je shiga cikin wuta ba amma me zai sa ka ga mutum ya ji ya shiga cikin wuta kai tsaye akwai abin da aka zayyana masa yanzu misali da zan baku shine irin mutanen da za a ba su bomb bomb su je su sa a jikinsu ya tashe su da hankalinsu da tunaninsu kai ka san ai ba a banza ba ba a banza ba wannan akwai abu guda biyu na farko ko dai an kusan musu da hankalinsu ya kasance ba sa cikin hankalinsu za su iya yin komai da komai ko kuma na biyu suna da wani imani mai ƙarfi a cikin zuciyarsu da aka da samu su to shi ne ta ziyu shaidan ɗin an gaya musu cewa idan bom ɗin ne tashi da kai ka mutu aljanna ce kawai direct an sa musu wani ƙarfi na imani wanda suna ji za su iya yin komai don kare wannan abin da suke karewa to wannan shine attazin din kawatawar shedani mutum ya izo ya kashe kansa akan abin da yake na barna mutum ya je ya afka cikin inda zaka ga halaka ce kai tsaye saboda saboda abin da abin da yake na barna to duk wannan abin da yake kawo shine ne tazinu shaytan ma'ana sai ya fara kawatawa mutane abin da za su na farko sannan kuma sai kai su zuwa ga halaka qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala babban malami ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa wa min makayidihi yake kawo irin kaidi kaidi da shedan yake da shi ga ɗan adam yace daga cikin kaidin shedan annahu yasharu al-aql da'iman shedan yakan sihirce hankalin mutum ko da yaushe naka ce sihiri ba wai sihiri irin na tsafi ba a'a ya kawo maka abin da yake na zahiri ka ganshi a me a surar da ba haka ba haka ba dan daman daga cikin ma'anar sihiri wacce take ta lugha shine akwai sarfu shay'in an haqiqati sarfu shay'i an haqiqati a kawar da abu daga haqiqanin sa ka rika kallon sa wani wani abu na daban yanzu kaga misali idan aka yi mutum sihiri irin sihirin da malamai suke ce masa sihirul mahabba ko sihirul tafriq sihirul mahabba shine sihirin da ake sa wani ya so wani shi kuma sihirul tafriq shine sihirin da ake yi wani ya ki wani wanda ba washe ke ce masa farraku kenan sirrul tafrik kenan to irin wannan sirrin kaga idan aka yi wa mutum shi sai ya rinka ganin kyakkyawar mu'amala a matsayin mummunan mu'amala duk yadda zaka zo ka kyautata wa mutumin da aka yi masa irin wancan sirrin sai ya ga wani abu kake masa mummuna mara kyau wanda baya bukatarsa baya so sai ya ji baya kaunarka kaga hakika ce aka mai da ita mai kishiyarta sarfu shay'i juyar da abu an haqiqatihi matakka kyakkyawa ce duk yadda ake neman kyan mace ta kai amma sai a juyan maka da ita sai kana kallon ta mummuna a fuskarka da ka ganta sai ga wata mummuna kamar dodo haka ka ji baka kauna zama da ita an juyar da abu daga hakikarsa an kuma da shi wani sa daban to abin da ake nufi da sihiri a ma'anar salora shine a juyar da abu daga hakikarsa to shedan yakan yi kokari ya sihirce hankulan mutane abin da yake daidai ne sai ka kallon sa a matsayin ba daidai ba ai mun karanta wannan a baya ko abin da yake kuma ba daidai ba ne sai ka kallon sa a matsayin me a matsayin daidai malai ce hatta ki da hu har sai shedan ya samu dama yawan mutum kai ya masa dabara da shigo shigo ba zurfi sai malai ce wallahi yaslimu min sihrihi illa man sha Allah babu wanda ya zai iya kubuta daga wannan asircewa daga sihiri na shedani sai wanda Allah subhanahu wataala kadai ya so sai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya kubatar da shi to sai Allah madaukakin sarki ya kubatar da kai fa yuzayyana lahu al-aqqa fi'lan alladhi yadhurruhu sai kaga shaydan ya kawatawa mutum aikin da a zahiri cutar da shi zai yi hatta yukhayyalu ilayhi annahu min min anfa'il ashiya har sai ya rinka suranta masa wannan aikin a matsayin wani aiki mafi amfani a wajensa aiki ne a zahiri cutarwa ce amma shi shaydan zai rika gaya maka cewa babu aikin da zai amfanar da kai a yanzu haliyan kama wannan aikin da ya kawata maka shi sannan wa yunfiru min al-fi'li alladhi huwa anfa'u al-ashya zai kuma kokarin gudar da kai da korarka daga aikin da yake shine mafi kyawun aiki mafi amfanin aiki a gare ka hatta yukhayyalu lahu hatta yukhayyila lahu annahu yudhiruhu hayyarin ka suranta maka cewa wannan aikin idan ka je ka aikata shi zai cutar da kai abinda shi yake mutane kenan abinda yake cutarwa ne sai rinka kawo maka shi a matsayin mai kyau abin da yake mai kyau ne sai ka kawo maka shi a matsayin mai cutarwa kuma kai kan ka kallon sa a haka irin wannan abin kawai al-ma'sumu man asamahu Allah kawai wanda kaga ya samu kariya shine wanda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya kare shi Allah ya samu daga cikin wanda zai kare sai malai sai fala ilaha illallah babu abota da gaskiya sai Allah wannan kalmar shahada ce irin ta litta'ajjub idan mamaki irin abin ya kai inda yake yadda shedan ya kai wajen halakar da mutane sai ce kan fatana bi haɗa sihir min insani mutum dubu nawa shaɗan ya fitine su da irin wannan sihirin nasa ma'ana ya nuna musu mummunan abu a matsayin kyakkyawa kuma suka ɗauke shi a matsayin kyakkyawa suka aikata shi suka halaka nawa ne ba adadi ya ce wa kam hala bainal qalbi wa bainal islami wal iman wal ihsan zuciya dubu nawa ce shedan ya shiga tsakaninta da imani da kyautatawa da kuma musulunci babu adadi wa kam jallal batila wa abarzahu fi suratin mustahsana sau nawa shedan ya bayyana abin da yake na barna ba daidai bane ya fito da shi a sura mai kyau kuma mutum ya dauka sau nawa shedan yawan mutane haka وشنع الحق وأخرجه في سورة مستحنجة sau nawa ne shi ɗan kuma ya munanta gaskiya gaskiya ce amma sai zama sai mai da ita a sura mummuna sannan kuma wa akhrajahu sai ya fito da ita gaskiya din fi suratin a cikin sura mustahnaja a cikin sura mummuna mutum ya kallon mutum ya kallon gaskiya a matsayin ƙarya ƙarya a matsayin gaskiya wa kam bahraza min az-zuyufi anil aqidina nawa ne shedan ya kawata mummunan zance zancen da yake ba na gaske bane shedan ya masa kulliya shine ba haraja eh ya masa kulliya irin ta zance kawata shi ya rikita zuciyar masu hankali su kasa gane wannan ne gaske a ciki shine wa kan ba haraja min az-zuyuf az-zuyuf shine shine abinda gaskiyar da aka takuda ta da ƙarya eh ko da abin da yake najabi a larabcin zamani suna ce masa muzayyaf e muzayyaf abinda yake dan jabi kenan sai su ce masa muzayyaf abinda aka taku daga akwai na gaske akwai na ƙarya to sai a kawo maka na ƙarya sai wancan na ƙarya sai wancan muzayyaf to shine yace nawa to nawa ne daga cikin zance da aka kawata shi bayan kuma ƙarya ce a cikin sa aka rikita anan naqidi game da mutanen da suke kokarin neman gaskiya annaqidi na sunan mutanen da suke kokarin warware zance su fito da gaskiyarsa da ƙaryarsa to su kansu an rikita su nawa shi dan ya irin wannan وكم روج من الزقي عن على على العارفين نو نو ne shedan a ya kawata zancen da yake na algus ko kuma abin da yake na algus ala al'arifina ga mutanen da suke masana Allah madaukakin sarki abin da yake akwai shi ma ƙarya da gaskiya a ciki shine azzagal abin da ake nufi da azzagal shine al-ghish algus algus kun ga shi ma shi ne ikhtilafur rabi bil dayyif a sako abin da yake mai kyau da mara kyau to shi ma sauno shi dan yake samun masana Allah ya sako da musu abin da yake ne daidai da rashin daidai ya rikita su ka su gane ina ce gaskiyar take yace fa huwa alladhi sahara al-uqul hatta alqa arbabaha fil ahwa'i al-mukhtalifa shi dai shi dan shine wanda ya sitirce hankula a na mutane masu hankali hatta alqa arbabaha har sai da ya jefa ma'abuta wannan hankulan fil ahwa'il mukhtalifa a cikin soye-soyen zuciya mabamanta juna masu hankali da hangen nesa amma ga sai ga shaɗan ya zuwa jefa su cikin abin da sun kasa fita daga ciki wal ara'il mutashabbi'a da kuma ra'ayoyi wanda suke masu cin karo da juna wannan yayi nan wannan yayi nan wasalaka bihim min subulid min subulid dalali kulla maslakin sannan ya dora su akan hanyoyin bata kowace irin hanya ta bata shi dan ya dora waɗannan masu hankali akai wa alqahum min almahalik fi mahalakin ba'da mahalakin sannan shi dan ya kokarin jefa su a cikin halakoki halaka bayan halaka halaka bayan halaka ya ta jefa masu hankali a ciki duk da irin wannan zai yana wata su wa zayyana lahum ibadat al-asnam shi shi dan nan shine fa yazo kyawata wa mutane bautar gunki yanzu yan uwa mu kalla sai kaga a hankalta ma ba addinance ba a mai hankali ma mai zai saka bauta gunki ƙa'ida za ka ga mutum yana yin abin da zai amfane shi ne galibi ko a duniyanci ko a lahiranci amma gunki mene ne amfaninsa ba wani amfaninsa ba shi da amfani kwata-kwata kwata-kwata ba shi da amfani yanzu a jirgin da nake kallo a social media ana ɗorawa ana yin ambaliyar ruwa a ƙasar india mutane suna ta ɗauko allolinsu a wuya suna ƙoƙarin tseratar da su kada ruwa shanye allolinsu ga suna wannan ya dauko allansa a wuyan wannan ya dauko shi a hannu wannan ya dauko kuma allolin nasu gashi na mabambanta juna wannan mai kama da kada wannan mai kama da kaza wannan mai hannu hudu wannan mai gasu nan kowa yana kokarin dauke allansa kada bai yayi mai ya halaka to sai kaga menene hikimar bautawa irin wannan abin da idan bala'i ya tashi sai dai kai ka tsiratar da shi shi ba zai tsiratar da kai ba menene amfanin haka ka'idar duk abin da zaka kira a matsayin Allah ya kasance yana da tasirin da zai baka taimako lokacin da kake buƙatar taimako yana da tasirin da zai tunkuɗe maka cutarwa lokacin da kake buƙatar tunkuɗe cutarwa daga gare ka to amma Allah da sai dai ka tsere da shi sai ga me amfani me amfanin bautata masa to amma kai yanzu da Allah ya taimake kai haskaka maka zuciyarka da musulunci kenan shi sa kake kalla ka amma shi wanda yake bauta gunkin har yanzu ba yana bautata masa ba kuma ne zaka ga daga cikin masu bautar gunkin na fa wani professor ne a ilimin boko profesa na ilimin boko ya duk wani duk wata mataki da ake ji a ilimin boko wajen kere-kere da sauransu ya kai amma gunki yake bauta wa hayyar taziru shaytan ke da yan uwa kawatawar shaytan ke eh akwai abin da shaytan ke kawata masa a ciki to shine dai wanda yake kawata wa mutane bautar gunki waqati'atar rahim shine alwaqati'atul arham shine kuma wanda yake kawata wa mutane yanke zumunci da kutsire igiyar zumunci tsakanin ma'abuta zumunci wa wa'dal banati shine kuma yake kawata wa mutane binne yayaye mata idan mutum ya haifi yar sa mace sai ya dauke ta je binne ta sai karasa me hikimar to haka to shi hikimar abin da yake kawata masa shine saboda mace idan ta girma akan zo a ribace da ne a mai da ita baiwa sannan mace ba ta yaki mace ba ta da jarumta duk abin da shi yake ga masa me ya hujja a cikin waɗannan abubuwan ba wata hujja yanzu shi kansa dan nasa da ya haifa namijin wani lokacin kuma irin wannan jahiliya ta shi zai taso kuma ya kashe shi to me amfanin sa irin wannan babu to amma kaga sai kawata mutanen jahiliya idan aka haifi namiji idan aka haifi namiji sai ta munna ai ta munna ana shewa duk ko ina sai an zo an taya kamar na amma da an haifi mace kuma shikenan za a gane wa idza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الله يتي ألا ساء ما يحكمون duk lokacin da aka yi musu bushara da an haifan musu ‘ya'ya mata sai Allah ce zalla wajen hu musu wadda sai zuciya fuskar nan da nan ta juya ta zama ikirin wa huwa ka yana cikin bakin ciki da damuwa ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira yana guduwa yana kuya daga cikin mutane saboda mummunan bisharar da aka yi masa yana kawowa yana tunani a cikin zuciyarsa ayu musikuhu ala huni yanzu haka zai hakuri a cikin bakin ciki da damuwa ya rike wannan dan da aka yafa masa na mace am yadussuhu fit turab ko kuma zuwa zai yayi ne sai binne ta a cikin kasa sai Allah ya ce ala ku saurara sa'a ma yahkumuna wannan irin hukuncin da suke yamuna ba daidai bane to menene hikimar zuwa abin ne ya mace idan an haife ta babu hikima ta ziyuni shaitan yan uwa har yanzu akwai irin wannan jahiliyar fa da take kokari ta kunno kai a irin wannan zamani namu na wayewa har yanzu akwai wanda wallahi suke rigima da matayensa idan haifa musu mata har yanzu wallahi akwai su kun ga wancan jahiliyatul jahiliyatul ula din ce ta takarrar take maimaituwa akwai wanda matar ta haifi ya mace guda daya biyu uku na hudun ana gaya masa mai aka yafa aka ce mace ya ɓata rai ya je ya hauta da bala'i da musiba don me za ta haifi mace kai ka ce ita kaɗai take da da ikon haihuwa da haihuwa a yammacin ko namiji shi ma da nasa shi ma da nasa nasibin a ciki amma kuma matar tasu akwai wanda wallahi suke rabuwa da matansu saboda suna haifan musu mata to kun ga su abinda mutanen jahiliya suka yi suna binne ƴaƴa mata ne amma mu yanzu abinda muke muna nuna cewa ba ma san ƴaƴa mata idan mace idan mahaifi idan matarsa ta haifa masa ƴaƴa mace abinda ake yi kenan to wannan jahiliya ce take so ta dawo mana shi sa dan Allah subhanahu wataala ma ya kore irin wancan maguzancin da ya tashi fadar baiwar haihuwa sai ya fara fadar mace idan ka gane cewa haihuwar mace baiwa ne Allah madaukakin sarki ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u mulkin sammai da ƙasai duka na Allah ne sai Allah ce kuma shi yake halittar abin da ya ga dama abin da Allah ya ga dama shi yake halitta sai ce ya habu liman sha'u inasa wa ya habu liman sha'u min zukur mu mazajen sai da aka fara faɗan matan sannan aka faɗe mu ya habu liman sha'u inasa yana ba da kyautar mace ga wanda ya ga dama sai ce wa ya habu liman sha'u zukur sannan in ya ga dama kuma sai ba da kyautar namiji ga wanda ya ga dama dan ya nuna maka cewa ita macen baiwa ce ita macen falala ce ita macen rahama ne ba abin jifarwa ba ne nawa ne daga cikin mutane yanzu suke dana sanin haihuwar 'ya'ya maza matan su suke musu rana da Allah ba haka ba ne nawa ne daga cikin mutane yanzu ‘ya'yansu mata su ne gatansu yana da mazan ya tara su don kam amma ba ba abin da suke sai za masa fitina kawai da maganganu kullum yanzu an kawo ƙara in an kira shi police station ya san mazan ne amma yanzu an ajiye buhun shinkafa ko buhun masara ko buhun kaza ya san daga bangaren mata ne dan Allah ba haka bane to su mata su ya'ya kawai albarka ake bukata albarka ake bukata kawai rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun shikenan kawai qurrata a'yun ne da Allah faɗa kai ta faɗa ka gani eh kullun ka rika faɗa a cikin addu'o'in ka rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Allah muna roƙonka kai mana baiwa daga cikin matayen mu da ƴaƴayen mu qurrata a'yun wanda ya zamto hasken sanyi ido a gare mu idan Allah ya baka mazan sai su kasance sanyi ido a gare ka idan Allah ya baka matan sai su kasance sanyi ido a gare ka idan Allah ta kuɗa maka yi kowanne sai sun zo sanyi ido a gare ka saboda ka miƙa lamarinka zuwa ga Allah amma ka ce wata an yi maka namiji ko an sai ya fa maka kaza wannan ba daidai bane saboda haka malai ce shedan shi yake kawata wa mutane mai wa'adal banati binni iyaye mata wa nikahal ummahati da auren iyaye mata yadda suke a lokacin jahiliya idan mutum babansa ya rasu matar sauta ba babarsa ba sai ya gaje ta sai ya aure ta ko dai ya aure ta ko kuma ya sa mata fansa ta biya kamar baiwa kenan sai ta fashi kanta matar babansa ce to waye kawata musu wannan shedan ne sai da Allah madaukakin sarki cewa la tankihu ma nakaha aba akum minan nisa illa ma qad salafa sai ce innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila ko zina da Allah ya ce la taqrabu zina sai ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila amma da Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku aure abinda iyayenku maza suka aura daga mata in dai babanka ya aure mace to har abada in daga kai sai ita a duniya ta zamto da kai sai ita a duniya ku kare ba ku yi aure ba eh haramun ce haramun ne mu'abbad har abada Allah ya ce innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a duka guda uku Allah ba dauke sarki tattara saboda haka a lokacin jahiliya duk suna yi auren iyaye mata malai ce wa wa'adahum bil fawzi bil jannati sannan kuma shaytan yake yi musu alƙawari bil fawzi bil jannati za su samu rabo da aljanna idan suka irin waɗancan ayyuka da ya kawata musu ma al kufri wal fisqi wal isyan tare da wannan kafircin da fasikancin da saban Allah amma duk sai musu alƙawarin cewa idan kuka aikata fa aljanna za ku samu eh kuma sai yadda a haka yanzu da yawa daga cikin wanda suke kafirai da kiristoci da yahudawa duk ganin suke muni yan wuta sune yan aljanna ganin sai da aka tashi alkiyama Allah madaukakin sarki su zai ba wa aljanna mu kuma da za a kai mu saboda mun kafirci eh wa qalu ya dakhul jannata illa man kana hudan aw nasara haka suke cewa lan ya dakhul jannata lan ma suka amfani da ita lan lan ya har abada eh harfu nafiyin ne mu'abbad kamar yadda wasu malaman larabcin suke cewa tunda daidai wasu malaman larabcin sun yi inkarin haka lan ba za ku taɓa shiga aljanna ba ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda ya kasance bai yahudi au nasara ko ba nasari to haka shaɗan ya zayyana musu kuma suka yadda suka amince mu yanzu da muke bin Allah da manzansa to mu ne kuma kafirai a wajen su eh mu ne kafirai a wajen su ina jin wani pastora ne yana cewa ɗaya daga cikin abin da zai fifita addinin nasara akan addinin musulunci shine ce annabi isa an kashe shi amma kuma zai dawo ranar tashin kiyama ce amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ya mutu an sashi a cikin kabari har abada ba zai dawo wallahi wani da kunya na ji wani fasto yana faɗa ba a yake fa a masallaci ai a cikin coci yana bayani to kaga da yake kwakwalwarsa su waɗancan ɗan ajiyoyi take kuma sai aka irin menene haloliya suke shi ko menene aka ihu aka abin nan Allah ya samu dace malai to abaraza lahum shirka shedan kuma ya bayyana musu shirka fi surati ta'zimi ya fito musu ida ita a sura ta girmama wasu bayan Allah eh wala ai bawan Allah ne mutumin kirki ne salihi ne daga girmama kuma sai a dawo ana bautata masa shine qalu la tazurunna alihatakum wa la tazurunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasra duk waɗannan bayan Allah ne shedan daga girma kuma sai sai mai musu da abin bauta sai aka fito musu da shirka a surar girmama wal kufra bi sifatir rabbi ta'ala sannan ya fito musu da kafircewa siffofin Allah madaukakin sarki wa uluhihi da kuma ɗaukakar Allah maɗaukakin sarki akan al'arshinsa ar-rahmanu ala al'arshin sawa wa takallumuhi bi kutubihi da kuma zancen da Allah maɗaukakin sarki a cikin littattafansa da ya sauka da annabawansa duk shedan sai ya fito musu da waɗannan abubuwan fi qalibit tanzihi da surar da ma'anar cewa ai tsarkake Allah maɗaukakin sarki suke eh kada a ce Allah yana da siffofi kamar yadda mu'tazila suke faɗa ko kuma kada a ce Allah yana da wasu daga cikin siffofi a zaɓo su a bar wasu kamar yadda a sha'ira suke faɗa ina fata an fahimta a ce kada ka ce Allah yana zance in ka ce Allah yana zance ka kamanta shi da mutum saboda ka ce ka tsarkake Allah me yasa saboda mutum ma ai yana zance in ka ce mutum yana zance Allah yana zance to ai ka kamanta surar ka ka kamanta Allah da me da mutum to sai sai ka tsarkake Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta to sai suka kawo irin na baka ce Allah ya daidaita akan alƙarshi ba me yasa saboda daidaito ai mutum ne yake daidaita to baka ce Allah ya daidaita ka kamanta shi da mutum duk suke kokarin kautar da waɗannan abubuwa diniyar ne diniyar cewa tsarkake Allah madaukakin sarki suke haka shedan ya kawata musu haka shedan ya kawata musu watarakal watarakal amra bil ma'ruf shedan ya kawata musu barin umarni da kyakkyawa wan nahya 'anil munkar da a hani daga mummuna shaidan ya kawata musu su dena umarni da kyakkyawan aiki sai dena hani daga mummunan aiki fi qalibi tawaddudi ila nasi da sunan cewa ai soyayya suke nuna mutane ba sa so a samu matsala ne in ka fiye mutane wa'azi da jan hankalin mutane da cewa abin da suke ba daidai bane za ku bata da mutane to kaga ya kamata kowanne mutum ka zuwa da shi lafiya ina ba ta an fahimta sai shaidan ya fito musu da abin a haka sai mutum ya ga to shikenan gwanda zana lafiya sai a daina al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar kamar yadda da yawa daga cikin dabi'un mu suke yanzu ba a san umarni da kyakkyawa eh kowa ba shi zai ce inda zaka ga mutane ga sai za ku bata da su to shi kuma da ya bata da mutane gwanda zana da su lafiya sai a daina al'amru bil ma'rufi shi kuma Allah ya alƙawari duk mutanen da a cikin su aka daina al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar sai an sauka musu da bala'i da musibu kala kala ai mun karanta hadisi kwanakin baya inda za a daina umarni da kyakkyawa a daina hali daga mummuna to Allah madaukakin sarki zai tsine wannan al'umma kuma zai saukar musu da musibu kala-kala lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tudun bi suka sai Allah ya ce kanu la yatana hauna ammun karim to haka shedan zai ce ka zauna da kowa lafiya kada kai masa wa'azi kada ka ga yana abin da ba daidai ka daina yanzu za ka ga duk mutumin da yake kokarin fadar abin da yake na daidai da gyara wallahi baya shiri da mutane kowa sai ya tsare shi in dai za ka gwada da Allah ka gwada ko a cikin gidanku ne duk yaran da ya abinda ba daidai lokaci za ka gyara masa wallahi duk yaran gidanku ce sun tsare ka ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske amma kuma abin da kake shine daidai ko ba daidai bane shine daidai da awa annaba haka ta tafi me yasa ga annaba an ce an kashe wani an daki wani an yi kaza an yi kaza ai abin da suke yi kenan ai daidai a bar abin da ba daidai ba shi kenan ba kada ka tsara wallahi babu abin da annabi yake da wuce wannan ai daidai a bar abin da ba daidai ba shi kenan da'awar annabawa amma ka duba a kashe wani a zagi wani a yi wani ƙazafi duk wani ƙazafi da ka sani sai da aka yi annabawa da manzanni kai ma haka al'abarin yake to idan shaɗan yana so ya fito maka ta wannan fannin sai ce to ka zauna da kowa lafiya ka zaba kin kai shur kawai kawai alaikum an fusa ku ka ji da kanka eh ka je ka gyara kanka tukunna inda za ka gyara kanka ne ko ai ba ka taɓa yi amur bil akwai wanda ya san gyara kansa da Allah ɗari bisa ɗari babu babu kana yi kai din kana ɗan zabewa kana dawo ɗin kuma haka za ka yi wani gyara duk tun da aka fara duniya haka ake saboda annabawa kaɗai su suke da kamala cikakkiyar kamala amma ni da kai duka mana zamewa mu dawo mu zame mu dawo to a haka mana zamewa mana dawo kuma in ka ga wani yana abin da ba daidai ba sai ka masa nasiha in ka ga abin da ana yi a unguwa ba daidai ba sai ka faɗakar shine daidai amma shi ɗin sai fito da mutane a cewa a zama da mutane lafiya wa husnul khulqi ma'ahum sai ce ake kyawar ɗabi'a ce tare da mutane ya abinda ke kira kyakkyawar ɗabi'a shine ka daina al'amuru bil ma'ruf eh saboda kana kana al'amuru bil ma'ruf mutane ba sa san ka sai a ce to ai kaga ba shi da kyakkyawar mu'amala da mutane ka shi kenan ba shi kenan shaɗan sai sai hana wani ka irin wannan aiki Allah ya sa mu dace bi qawlihi wal amalu bi qawlihi da kuma aiki da faɗin Allah madaukakin sarki alaikum anfusakum sai ya ce ai Allah madaukakin sarki ma ya ce alaikum anfusakum sai shaɗan ya maka wa'azi kamar yadda yawa annaba adam alaihissalam wa qasama huma inni lakum alamin an-nasihin sai ce to alaikum Allah ma yace alaikum anfusakum ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytu kowa yaje da kansa kowa yaje da kansa wal irada amma jaa bihi rasul sai ya kawo maka shedan ya kawata maka bijirewa abinda manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam fi taqlib at-taqlid fi qalib at-taqlid sai kawo maka shi a madadin taqlidanci wal iktifa'i bi qawli man huwa alamu minhu da isuwa da fadin wanda yake sama da kai wajen ilimi sai ce to ai idan malamin ka ko wanda yake sama da kai a wajen ilimi yayi karatu ya ga maka abu to kai ka dauka a matsayin addini kai shi kai ba sai ka je kai karatu ba sai a ce maka ga abinda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam hadisi ne suka ce a kai ba ruwan kai baka ga malam wani yana yi ba ina fata an fahimta kuma addini kake ga aka annabi ya ce hadisi ne a cikin bukhari muslim tirmidhi abu dawud da nisa'i annabi ya ce kaza a'a ai su ma su malam wani sun san abin da annabin ya faɗa tunda ba sa yi ni ma ba zan yi ba dan uwa an fahimta haka shi zai fito maka da shi ta kalidanci ka bar ka kauda kai ka bar abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi akan me akan takalidanci ko kuma isuwa da abin da wani malami yake yi ya ai tunda imam malik bai ba tunda malam wani bai ba tunda wani malam wani bai ba to ni gaskiya ba zan yi wannan shi ba ɗaya daga cikin tazyini shaytan kenan in uwa wan nifaqa wal iddihad fi dinillahi fi qa fi qalib fi qalib al aql al ma'ishi alladhi yandarij bihi al 'abd bayna an-nas sannan shi dan zai kawata maka munafinci da al iddihad shine al iddihad shine a sako-sako a cikin lamarin addini shi ne abinda Allah maɗaukin sarki ce waddu lautu da hinu fayu da hinu waddu su kafirai sun zo lautu da hinu idan ba za ku ɗanyi sako-sako a cikin addininku fayu da hinu su masu ɗanyi sako-sako sai ku haɗa tsakiya irin abinda ake so a haifar mana yanzu a cikin addinin na musulunci na interfaith abinda suke so interfaith e barbar addini ya kasance da musulmi da kiristoci da yahuda za su rinka haduwa suna wasu abubuwa na musamman tare ina fata an fahimta suna wasu abubuwa tare wanda ya shafi addini wai abin da suke so shine kai musulmi kada ka soki kiristoci shi ma kirista kada ya soki ba yahudi ba yahudi kada ya soki musulmi kowa kawai rinka wa'azi Allah ya ce annabi ya ce amma kada kada duk wannan ayoyin da suke cewa lu'ina allazina kafaru bani isra'ila da sauransu duk a daina karanta su su kan wasu ne sako-sako akwai wanda su suke akwai wanda suna nan suna ganin cewa ya kamata a ce an hada kai da kiristoci da yahudawa ke akwai abin da suke cewa wahdatul adyan wahdatul adyan shine a dunkule addini a maida shi addini guda daya suka ce ai duk addini gaba daya duk gaba daya tsatsan addini usulul din din gaba daya na komawa ne kanwa kan annabi ibrahim alayhi salam yahudawa suna intisabi zuwa ga annabi ibrahim nasara ma suna intisabi zuwa gare shi haka na annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma su ma suna intisabi zuwa ga annabi Ibrahim to tunda annabi ya hada mu duk me yasa ba za mu koma tsotso ɗaya ba ko ya manta da abin da yake kawai a zo ai wani a fitar da wani addini guda ɗaya wanda zai wanda zai zama kamar uniform addini kowa na yin sa kun san a duniya yanzu akwai wanda wanda suke wannan shirye-shirye wajen mai da addini guda ɗaya kuma suna nan suna farautar wasu daga cikin musulmi dan su ba su kwangilar irin wani abubuwan su shigo da shi cikin mu ana ana ana irin wannan ana ana irin wannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine malai ce saboda haka munafinci shedan zai kawata maka shi ya fito maka da shi a rigar me al-aqlul ma'ishi wai hankali na rayuwa tare da mutane dole sai ka rinka taka tsantsan shine al-aqlul ma'ishi taka tsantsan wajen rayuwa da mutane alladhi yandarju bi bin al-abdi alladhi yandarju bihi al-'abdu bayna an-nas wanda mutum zai samu damar rayuwa a cikin mutane lami lafiya ba tare da ka bata kowa ba kada ka soki addinin wani kada kai kaza wato ka'ida shine duk mutumin da yake kishiyarka inda zaka zo kai kira zuwa ga abin da kake kai to shi kuma zaka ga suka ne akan ko ka sani ko baka sani in dai musulmi zai zo ya wa'azi ko ayoyin qur'ani ya ja kawai da hadisi ya fasara sai kirista ko yahudi ya je ya soke shi yanzu za ka zo ka ce innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari nari jahannama za su ce da su kake ba haka bane kai kuma maybe a sallah ma kake karanta maybe wanda ma yake karantawa bai ma san ma'ana abin da yake karanta ba amma shi in yana jin larabci shi bai wanda zai su kansa kake to saboda za ku zauna lafiya sai ka daina wannan abu ba za ka daina ba to yan uwa waɗannan abubuwan da makaranta gaba ɗaya dukkaninsu shedan yana yana ƙoƙari ya fito da mutane su ne dan me dan ya kai su zuwa ga inda yake su ta hanyar zayyana musu abubuwa wannan malam ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi shine kaman wadannan abu a cikin littafin sa igafatul lahfan eh shine ka mana su malam ya ciro ka mana su makaranta ana kuma abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da malam ya ka mana kenan daga cikin hanyoyin da shedan yake bi ya halakar da mu yankuwa wannan guda ɗaya ce kawai tazyinul batil shine kawata abin da yake na mara kyau za mu tashi a na biyu insha Allah ta'ala a sati mai zuwa shine tasmiyatul ma'asi bi asma'in muhabbaba ambatan saban Allah da wasu sunaye masu kyau eh saban Allah ne amma sai a canza musu suna rinka ambatan su da sunaye masu kyau sai ga mutum yana azzake musu shi ma bai sani ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa zamu dakata anan lokaci ya riga ya kure na bismillah na'am me kake wani ai tsakaninsu ne da yahudawan da kiristocin kowa gani yake ba shi da wani rabo sai shi kadai ne yake da rabo a kan laisatul yahuda ala shay'in yahuda ba sa kan wani addini na gaskiya su ma nasarawa suna cewa kiristoci yahuda suna cewa kiristoci ba sa kan wani addini na gaskiya ai kowa iddiya'in ta shine shine akan daidai da yahudawan da nasara ai su ma kansu kansu ba a ɗaya yake ba yahudu gani yake kirista batacce ne duk inda mai yahudu yake ganin shi kirista batacce ne su kansu nasara kuma a tsakanin su zaga ai suna da faction da yawa sosai da sosai su kansu addinin nan sai yaran raba kashi kashi sun fi mu irin wannan rabar da muke da shi a cikin addinin musulunci sun fi mu za ga coci coci kala kala ce kuma kowace akwai wanda suke bi kala kala duk wanda ya sani ya sani saboda haka su ma kansu kan nasu ba ɗaya ba amma akwai abin da suke cewa al'adul mushtarak shine common enemy suke ce masa common enemy kamar maki na gaba ɗaya to da yahudawa da nasara musulunci shine common enemy ɗinsu saboda ka za su iya haɗa kai don su yaƙi addinin musulunci ina fata an fahimta za su iya haɗa kai su manta da bambance bambance su yaƙi addinin musulunci to irin abin da suke yi kenan idan sun koma can kuma cikin gida sai su yaƙin su na cikin gida amma sun yadda dai su haɗe gaba ɗaya su yaƙi mu sun yadda da wannan kuma duk wannan yana ɗaya daga cikin ƙawata wadda shaɗan ɗin ya musu ɗaya daga ciki ne don shi kansa shaɗan ai ya riga cewa mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi akan daidai ya san kuma wanda suka bi su za su tafi aljanna kai tsaye to duk yadda za a yi hana su sakat to sai yayi kamar yadda muka faɗa a darasin mu na baya zai amfani da na'in nasa ina sa ya rinka kokarin kore musulmi daga abin da suke kai to ɗaya daga cikin irin abin da yake yi Allah ya samu dace dan uwa sai mu dakata haka saboda lokaci ya riga hakuri abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kusurar da muka Allah ya kai